أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wata'ala wanda ya sake kadar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na almuhajirun domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 220 daidai insha Allah tabaraka wa ta'ala yau asabar 4 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda yake daidai da 21 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya za mu tashi daga aya ta 221 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu wajen karantawa daidai da fassarawa daidai tare kuma da fahimtar ma'anonin ayoyi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون tayyib Allah tabaraka wa ta'ala yace wala tankihul mushrikat kada ku auri mata wanda suke mushrikai hatta yu'minna hasi sun yi imani wala amatun mu'minatun lalle baiwa wacce take mu'mina khairu min mushrikatin tafi alkhairi fiye da wacce take mushrika walau a'jabatkum koda kuma ta burge ku saboda kyanta ko saboda dukiyarta ko saboda matsayinta ko dukiyar mahaifanta wala tunkihul mushrikina Allah tabaaraka wa ta'ala ce kada ku aurarwa maza mushrikai ƴaƴan ku mata hatta yu'minu hasisin imani wala abdun mu'minun lallai bawa wanda yake mu'mini khairu min mushrikin ya fa alkhairi fiye da wato bawa wanda yake mushriki walau a'jabakum koda kuma wannan bawa din mushriki din ya burge ku saboda tarin dukiyarsa Allah tabaaraka wa ta'ala yace ulaika waɗancan da kuka ji an zayyana wato ainihin mushrikai mata da kuma wato mushrikai maza suna kira ne ya da'una ilan nari suna kiran mutane zuwa ga aikin da zai shigar da su wato gidan wuta wallahu ya da'u ilal jannati Allahu tabaraka wa ta'ala kuwa yana kirayar mutane ne zuwa ga aikin da zai kai su gidan aljanna wal maghfirati bi idnihi da kuma gafara da izininsa ma'ana da wato nufinsa Allah tabaraka wa ta'ala wa yubayyinu ayatihi lin-nas Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana bayyana ayoyinsa ne ga mutane la'allahum yatadhakkarun domin su mutane din su wa'azatu Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana ayoyinsa dan mutane su wa'azatu da abinda yake bayyana musu sanadiyar saukar wannan aya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiki wani da ake ce da shi aba marsadil ganawi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi daga madina zuwa makka domin ya je fidda wasu mutane a ɓoye anashin mutumin makka ne an zauna an yi rayuwa a makka saboda haka an san lungu da saƙo kuma an san hanyoyi wato na jeji in ka samu mutum ya yi rayuwa a gari za ka samu ya san hanyoyi da yawa na zuwa garinsu ba lallai hanya guda ɗaya wace ah, wato mutanen da suke ba 'yan gari ba su sani irin wannan ah, hanyoyi haka barayin hanyoyi misali annabi sallallahu alaihi sallama bayan an koma madina sai ya aiki shi wannan aba marsal ya ce ka je ka fito da wasu mutane ya gaya masa suwa zai je fito da su a ɓoye ta yadda mutane ba za su gane ba da ya je garin wato da ya je garin makka akwai wata mata wacce da can a lokacin jahiliya suna tare da ita ana ce mata inak ita inak din ta zamto kamar ah, wato eh, kamar daduro ɗinsa ce ita wannan inak sai ta samu labarin cewa aba marsad fa yana garin makka sai ta neme shi da ta zo ta same shi take- take ce da shi ya aba marsad ala takhalu ya kai aba marsad ba za mu dan samu wani guri ba mu je mu fake ba a je ai shashanci kenan sai ya ce da ita wai hak ya anak innal islam qad hala bainana wa bain zak kai tanki ya ab- ya ke inak ai musulunci ya hana mu wannan abun kuma yanzu ai ai yanzu an daina kwata kwata sai ta ce da shi fa hallaka an tatazawwaja bi to ka aure ni sai ya ce da ita to ki bari in na koma garin Madina zan samu Annabi sallallahu alaihi wasallama sai in nemi umarninsa in ya bani umarni in gaya masa ke ga yanayin da kike ciki ni kuma musulmi ne ke kuma ki musulunta ba in ya amince sai na zo na aure ki sai take ce da shi yanzu cikin sha'ani na duk yanda muke da kai shine sai ka je ka nemi shawarin wani ya nuna shi tun da ya riga ya musulunta ai yanzu musulunci ya fi ita din annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ta saboda haka sai ta tara masa jama'a kaga mata kenan sai ta tara masa jama'a sai aka dake shi aka masa duka sosai a garin makka da aka gama wanda ta kira saka dake shi aka gama ya tashi ya koma garin madina duk da haka da ya je sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya fa ga abin da ya faru akwai wata mata ana ce da ita inak ga tsakaninsu lokacin jahiliya amma ga shi gashi ta nemi ya aure ta da ya ƙi sai ya nemi shawarinsa ya wato ta tara masa mutane suka dake shi sai ya ce ya rasulullah ya halasta na aure ta saboda yana tsabar santa ka kalli tsakanin cewa sai ya nemi shawarin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma dukan da aka masa tare da an masa duka amma ya sake zuwa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya halasta zai je ya aure ta haka din haka yana son ta kenan kwarai da gaske bai kuma himmatu da wannan san da yake mata bai ce lalle sai ya aure ta ba sai ya ji mai manzon Allah ya faɗa ga laifin da ta masa amma duk da haka saboda tsabar san da yake mata bai haƙura ba ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mata mushrika ce sai Allah tabaraka wa ta'ala sabar da wannan aya wala tankihul mushrikat kada ku auri mata wanda suke mushrikai hatta yu'min har sai sun yi imani har sai sun yi imani mushrikai malamai suke cewa ana nufin mushrikai waɗanda suke wato waɗanda suke ba ahlul kitab ba waɗanda suke ba kristoci ba wasu suka ce a'a gabaki ɗaya har da kristoci ake nufi sai dai ita wannan aya ɗin an shafe ta da faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum an halasta muku ku auri wato wanda suke kamammu daga cikin waɗanda aka ba su littafi kafin ku wato kristoci kenan na fatan gani wasu suka ce me ayar kana nan muhkama ce ba nasikha ba Ah, amma me ana nufin wato banda kiristoci su a iyawaransu wasu suka ce a'a an shafe ta amma waccar aya ta suratul ma'ida tana gwada cewar ya halasta aure kiristoci wannan mafi yawa daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo baya duka akan wannan suke cewa halastin a auri kirista amma abdullahi dan abbas ko dan mas'ud ɗaya daga cikin su yake cewa shi bai ga- wato shi fahimtarsa akan wannan ayoyi gabaki ɗaya ba wai an ware ahlul kitab bane yake cewa shi bai san wata mushrika ba fiye da a wato wacce take cewa annabi isa ma Allah bane yace ita mushrika ce amma dai dukkanin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun tafi kan cewa ya halasta aure ah, wato krista kamar yanda Uthman dan Affan ya auri wata mata da ake ce da ita Na'ila bintu Farafisa wannan Na'ila din wata mata ce ah, Krista ce duk da ke cewa wasu daga cikin malaman tarihi sun ce sai da ta musulunta ya aure ta amma galibi sun ce bata musulunta ba mata ce a ƙasar Iraq kabilata Kalb sunan kabilar ta kenan Kalb ta aiko sayyidina Usman cewa tana son sa a lokacin kuma a zamanin lokacin sayyidina Usman duk labari ya bayyana cewar a matan da aka sani a duniya a lokacin ba wacce ta kai na'ila kyau gabaki ɗaya ta aiko ce tana son Usman shi kuma lokacin ya kai wajen shekara 80 sayyidina Usman ya ce ku koma ku je ku ga mata cewar ban na son ta ta sake aikowa daga Iraq zuwa Madina ita lalle Usman take so ta nace aka ba shawari yace a'a aka matsa shikenan sai na Usman yadda ya aure ta ta zo bayan ta zo kuma ta musulunta ana tare suna tare da ita kuma fitina ta faru wacce har ya zama Usman bai ya iya zuwa ko da masallaci saboda in yi ta za a yanta da za su kashe shi gashi kuma shine khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallama kuma sarkin manzon Allah amma saboda fitina bai isa ya fita ko ina ko masallaci ba zai iya fita ba za a iya kashe shi ya zama a gida yake sallah gida yake karatun alqur'ani azumi da sauransu duka a gida yake wata rana kuma ya yi azumi kafin shan ruwa aka zo aka yanka shi ma gaba daya lokacin da aka zo kashe shi yana ɗakin ita na'ila ɗin bintul fara bintul farafisa da ta zo ta rinka tattarewa sai na usman har ya zama to an cire mata yatsanta guda ɗaya da ta da aka kashe usman ta ɗauki kayansa tufafinsa rigarsa wacce aka kashe shi a ciki mai jini ɗin ta ajiye wannan riga ɗin take cewa ina so daga yawan ganin wannan rigar ne saboda inni aral huzna yabla kama yabla fau saboda bakin ciki wato tsufa yake baci rai yau a maka mutuwa zaka ji kana ta kuka ranka ya baci gobe haka jiba haka in aka yi sati ɗaya sai ka samu abin ya ɗan ragu wata ɗaya ya ɗan ragu shekara ɗaya shekara goma ya ɗan ragu yanzu in yi babanka ya mutu to zuwa shekara goma fa abin da kake ji na ciwon ya ragu fiye da ranar ko ta ce na ga shi dama ɓashin rai halinsa shine kamar yanda riga yanda tufafi yake tsufa haka yake tsufa saboda haka zan aje rigan nan ina ganinta ina sake sabinta jin bakin cikin kashe usman ita barta so bakin cikin ya tafi saboda yadda take son usman ana nan muawiya da ya zamto shugaba ya aika wa na'ila cewa yana son ta ta ce fafir ba zai taɓa yiwa ba ta ce ni fa ba zan auri wani namiji ba saboda an yi ta aikowa na'ila wane ya zo da kansa wane ya aiko kwamiti wane ya aiko aka rinka bin hanyoyi ana aflayin cewa ko za ta wafaka ta ce ita ba za ta auri wani mutum ba har ta bar duniya ya zamto ya ga abin da usman yake gani dangane da ita saboda mai husnul mu'ahada saboda kyakkyawan alkawari saboda riƙe alkawari tsakaninta da mijinta wanda alhali ba haramun bane mata idan mijinta ya rusu me ta aure shi amma yanzu mata mazajin suna nan a rayama kuma da aurensu suna iza su yi fasikanci kuma da mazajinsu fa ita wannan mijinta ya rasu ta ce ita ba za ta auri kowa ba ita kuma za ta kiyaye kanta da ikon Allah ma ba za ta auri kowa ba saboda kada ya zamto ya ga irin abin da Usman yake gani saboda inda Usman yana nan ba zai ji daɗi ba ta ce ita ba ta auri kowa ba saboda haka da Muawiya ya matsa ta ɗauki rigar ta ba shi ta ce ku kai wa Muawiya wannan rigar ku ce ya je ya nemo na saka shi mai rigar nan tukunan yana so mai magana daga ya matsa sai ta aika da riga Muawiya yayi yayi ya ka samu su a sake shi a sake dawo da riga. In ya yi tunani bayan watanni ya sake aika ce ku kai masa rigan nan ku ce ya nemo ne wanda suka kashe mai rigan nan tukunna. To saboda haka dai yana daga cikin hujjoji cewa ya halasta aure wato Kirista shine auren da sayyidina Usman yayi ga ita wannan wato Naila bintu Farafisa. Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya a matsayin amsa ga tambayar da shi a ba marsat ya yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya halasta ya aure ta ga ta kuma wato wasaniya ce bautar gunki take yi Allah tabaraka wa ta'ala ce a wala amatun mu'minatun khairun min mushrikin min mushrikatin walau a'jabatkum hakanan wato auren baiwa mu'mina ya fi alkhairi fiye da ya kuma wacce take gata ya ce amma ita kuma mushrika ita kuma wannan baiwa ce kasan kuma wato ya tafi baiwa matsayi wasu ke cewa daga cikin malamai suke cewa wannan ta sauka ne dangane da sha'anin hansa wata baiwa ce ta huzaifa bin yaman ita hansa din wato baiwar huzaifa ce bin yaman kuma wato ita ba farin jiki da ita kamar yadda laraba suke ba baka ce kuma bata da kyau yake ce da ita yake hansa mutane suna bayyana muninki kwarai da gaske a garin nan kowa ya yana faɗar cewar yanayinki amma tunda kina da imani zan aure ki saboda ka sai ya aure ta Allah tabaraka wa ta'ala saukar da daidai nan gurin cewa lalle fa baiwa mumina ta fa alkhairi fiye da wato ya wacce take mushrika so lokacin da ce zai aure ta mutane suka rinka ce masa ga wace can ai gwanda ka auruwa ce duk da ke cewa ta musulunta amma gwanda ita sai Allah ce wannan din tafi waccan din na fata an gani wala tunkihul mushrikin kada kuma ku aurarwa mushrikai maza hatta yu'minu har sai sun yi imani ma'ana ya halasta a auri wato ahlul kitab krista mace amma kun bi halasta me a auren masa ba saboda namiji shine shugaba a gurin mace zai iya canza ta na ba ta gani wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku auri ku aurarwa wato maza mushrikai har sai sun yi imani wala abdun mu'minin kuma su koda kuma suna da tarin dukiya fa kada ku yi wannan wala abdun mu'minun haka nan kuma bawa wanda yake mumini khairun mushrikin yafi alkhairi fiye da wanda yake mushriki kuma da walau a'jabakum koda kuma wato irin waɗannan sun burge ku saboda wato dukiyarsu ko saboda matsayinsu Allah tabaraka wata'ala ya ce ula'ika yad'una ila an-nari irin waɗannan suna kirayar mutane ne zuwa ga aikin da za su shiga wuta lokacin ɗaya daga cikin sahabbai zai auri wata lokacin kalifacin sai na wato sai na Umar sai yake cewa sai da Usman yake ce da sai na Umar yake ce da shi wa za ka aura yake cewa wata Kirista ce yace karka aure ta ya rubuta masa a rubuce aika masa karka aure ta sai yake ce da shi sai ya rubu sai ya aika a merwa Umar a tambaye shi cewar bata halasta bane sai Umar ya ce da shi a a ban ce maka bai halasta ba amma ina tsoron kada ku je ku aure waɗanda suke wato ba kamammu ba a cikin su kar ku je ku aure wanda suke ba kamammu ba tunda su da yawa daga cikin su fasikai ne ni da ma kawai shakka ta kenan amma ba wai bai halasta bane Allah tabaraka wata'ala ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka ne Allah tabaraka wata'ala ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatadhakkarun domin wato yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yatadhakkarun don mutane su wa'azantu na'am
ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين حياك الله الله تبارك وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض kuma suna tambayarka dangane da wato jinin haila kulka ce da su huwa azan kace shi jinin haila din kazanta ne fa'tazilu nisaa Allah tabaaraka wa ta'ala ce ku nisanci mata fil mahidi wato a cikin jinin haila wala taqrabuhunna kada ku sadu da su hatta ya tsahurna hasisin yi tsarki fa idza tadahharna idan suka yi wanka suka yi tsarki din kenan fa atuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku izini inda ya umarce ku inna Allah yuhibbu tawabin lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu yawan tuba gare shi wa yuhibbul mutatahhirin yana kuma son masu yawan wato tsarkakuwa daga najasa ko kuma tsarkakuwa daga ainihin wato shirka Yahudawa sun kasance kamar yadda aka samo daga Anas dan Malik yake cewa Yahudawa sun kasance idan mace tana haila a cikin su sai su kore ta daga gida su haka suke yahudu duk lokacin da najasa a wato a haila ta zo wa mace sai ce ta fita in tana gidan ma an ware mata wani guri in ta taba abinci ba za a ci ba in ta taba kwano ba za a ci abincin cikin kwanon ba su kuma nasara a lokacin in mace tana haila to shine ma lokacin da suka fi saduwa da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallama sabai suka rinka tambayarsa yaya sha'anin yake sai Allah tabaraka wa ta'ala yace da shi yasalunaka anil mahidi suna tambayar ka dangane da jinin haila muhid din nan ba ismu fa'il bane cewa muhid mai haila a'a ana nufin wato jinin jinin haila domin Allah tabaraka wa ta'ala ce qul huwa bai ce qul hiya azaba kuma ita matsayinta na mumina ba da mata zamto mai kazanta ba zai yi ba na fata an gane saboda haka dai ah, galibi wasu na ganin cewa in aka ce mahid kamar ana nufin fa'il wanda ke aikata haila din ma'ana ita matar kenan ta ba ismin fa'il bane a larabci akwai irin waɗannan kamar misali a ce sayr kaga tafiya ko sairu kaza tafiya da kaza zuwa kaza akan ce masira ko masir kaga shi ma fa'il irin wannan mahid masir annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bai halasta ga mace an tus da ta imani da Allah da ranar lahira an tusafiru masirat masirata me shaharin kaga masira me yake nufi tafiyar ko ba matafi din ba bai halasta ta yi tafiya ta wata guda ba ko bai halasta ta yi tafiya ta kwanaki uku ba nan wancan ki suma tafiya ta kwanaki uku ta yi tafiya ta kwanaki uku illa ma'aza maharmin ko zim haram sai tare da wanda yake ah, muharrami saboda ka ana tambayar ka dangane da shi jinin haila din qul huwa kace shi jinin haila azan wato kazanta ne ku nisanci mata abin da ake nufi ba kada ku ci abinci da su ba kada ku yi wanka da su ba kada ku yi wasu mu'amala da su ba a'a ana nufin dai kar ku yadda ku sadu da su wannan haramu ne a cikin addinin musulunci ba za ku sance su ba nuna aisha take cewa kuntu ashrabu wa ana haidun fa unawiluhu nabi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina shan abin sha in sha ruwa ko in sha wani asir a cikin ƙwarya tace sai na mika annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin wannan sauran abin da na sha fa yad'u fahu ala mawdu'i fiyya take cewa in na miƙa manzala sai ya sa bakinsa a inda na sa baki na daidai gurin bai tare ma ba tare da me ya juya wani barin ba inda na sa baki na din alhali kuma take cewa alhali kuma ina ina haila kaga me ba maganar ni wato nisantar su na bangaren mu'amala ko cin abinci malamai sun yi sabani cewa idan mutum ya sadu da matarsa a hal- a wato a halin haila sai ya yi kafara ko kuma ba zai kafara ba mana sai ya azumi ko ba zai ba wasu ka ce zai yi kafara wasu ka ce a ba zai yi kafara ba sai dai abin da yake kansa shine istighfari da kuma tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala amma kamar in su katada da auza'i da ahmad da ishaq su sun tafi zuwa ga cewa dole sai yayi kafara saboda laifin da yayi yana da yawa idan mutum ya saki mata tana cikin wato haila yayi laifi domin yayi mai saki wanda yake na bid'a Allah tabaaraka wa ta'ala kuma ya ce idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihin ku sake su yayin da suke cikin tsarkin su amma idan mutum ya saki matarsa a cikin haila sakin nan ya yi ko mana ya auku ko bai auku ba abinda malamai suka ce shine ya auku sakin dai yana nan amma shi abinda ya aiwatar ya bid'a ya yi laifi amma dai me sakin yana nan dalili ko shine Abdullah dan ah, Abdullah dan Umar ya saki matarsa tana cikin jini babansa ya samu labari kuma ta saka masa gafaya halin ma da take ciki kun suke ta yaje ga manzo Allah sai manzo Allah ya ce da shi murhu fal yuraji'a ka umarce shi ya dawo da ita malamai suka ce tun da ya ce dawo da ita ya gwada mai sakin yayu domin ba a yin kome sai yayu ai inda sakin biyu ba za a ce mai kome ba saboda haka yin saki a cikin jinin haila domin waɗansu diya za ka je sai su zo su rika tambaya cewar an yi saki amma gaskiya a lokacin gaskiya raina na ba shi don gaskiya tana cikin jini ma na nawa ne ce na uku ne amma dai gaskiya lokacin tana cikin jini ba ma'ana yana so a ce tun da dai eh, a cikin jini ne kawai ta koma hali ba haka bane abinda kai laifi kai kai bid'a amma dai sakin yana nan na fata an gane amma shi jinin haila da jinin haihuwa na biki ba sa hana a daura aure don haka ba lazim bane sai dai yana da kyau ya zamto mai mace bata cikin jini yayin da za ta tafi gidan miji amma ba haramu bane a daura aure musamman ma auren da ake daurawa ba rana za ta tafi ba amma saki ne haramun ne a yi tana cikin jini amma tana jini shi sa ba wani bukatar sai an tambaye ta kina jini za a daura auren nan fa ko ba ki yi A'a, wannan ba bukatar wannan Nana Aisha take cewa mun kasance muna yin haila a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamto ban ma azumi kun ban ma sallah ta ce manzo Allah sai ya umarce mu mu rama azumin amma me ba za mu rama sallah ba to akwai wanda suke ban sani ba ko shi ko wani abu ko dai wanda ya same nake cewa wani a unguwarsu yana ce masa cewa abinda kuke kai ina ba kuskure ne in mun faɗa ku ce ba haka ba tsakanin sallah da azumi wane ne yafi yace ya amsa masa da cewa sallah ta fi domin sallah ita ce kullum idan mutum bai yayi ba ma musulmi bane kuma mutum yayi azumi in bai sallah din ba shi ma azumin bai ba yace ya amsa masa cewa sallah tafi yace a to kaga dama su suna auna abuwa da hankali ne ba wai da nusus ba ba da nassi ba da hankalin su suke auna abuwa shi yasa bata din yake shiga ciki idan ka ce kwakwalwarka kawai zaka biwa dama hankalinka kawai auna maka abubuwan addini to ka shiga uku ana auna al'amura ne da me yazo daga Allah tabaraka wa ta'ala me ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama me magabata na kwarai suka fahimta akan wannan abin kaga shi fahimtarsa kenan ko kuma tunaninsa kenan kawai amma ba wani dalili ba yace to yaya za a yi a ce azumin da bai kai sallah ba kuma a ce mata su rama shi amma kuma za su rama sallah da tafi azumi ba kaga ɗayan biyu ko dai shi a gurin su ba maganar rama azumi kenan ko kuma dole sai an rama sallah din kaga bata kenan nana Aisha take cewa ana umartar mu da wato mi murama azumi amma ba magana rama sallah wannan sauki ne daga Allah tabaaraka wa ta'ala ga al'umma musulma saboda haka mace idan tana jinin haila haramun ne ta yi azumi in ta yi ma ta yi laifi sai dai malamai suke maganar cewar idan mace tana jini sai ya ɗauke cikin dare kafin asuba dama kuma shi azumi na farilla ana kwana ne da me da niyyar za a zumci gobe ko to sai ya dauke da daddare sai kuma ta yi niyyar gobe za ta yi azumi ta yi sahur ta ci gaba da azuminta sai ya zamto ba ta yi wanka ba har gari waye kashi wannan babu laifi azumintin da yana nan na fata gani ya dauke cikin dare kafin alfijir ta kwana da niyyar za ta yi azumi wajen karfe biyu misali karfe uku ma ko sha biyu ko karfe ɗaya ko karfe goma sai ta kwanta da niyyar to tun da yanzu jinin ya ɗauki zan yi azumi da su ba ta tashi ta yi sahur ta shiga da azuminta wataƙila sai da gari ya ɗanyi haske ma sannan ta je ta yi wanka to azuminta da yana na fata an fahimta nana aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana itikafi yakan miƙo min kansa in taje masa alhali kuma yana itikafi kuma ni ina haila a lokacin na ɗakinta a cikin masallaci ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Kada ku kusance su hatta ya tsahurna, har sai sun yi tsarki. Mana sai sun yi tsarki, malamai suka ce shi ne sai sun yi wanka. Wannan shi ne zance mafi inganci, fai za ta ɗaharna idan suka yi wanka fa'atu hunna to ku zo musu abin da ake nufi ku sadu da su min haithu amarakumullah ta inda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku ba ta dubararsu ba. Inna Allah yuhibbu tawabin. lalle Allah tabaraka wata'ala cewa min haithu amarakumullah ana nufin fi haithu amarakumullah wato ta cikin inda Allah tabaraka wata'ala ya umarce ku mana inda ya muku izini fi din amin din bi ma'ana fi kamar da Allah tabaraka wata'ala ya ce idza nudiya lis salati min yawmil juma'a yana nufin fi yawmil juma'a inna Allah yuhibbu at-tawwabin Allah tabaraka wata'ala yana san wato masu yawan tuba wahibul mutatahirin kuma yana son masu yawan tsarkake wato tsarki tsarki daga najasa wasu ka ce mutatahirin ana nufin masu tsarkakuwa daga duk abin da yake yana da alaka da shirka su tsarkake tauhidin su tsarkake imanin su na fata an gane to duka bin Allah tabaraka wa ta'ala na san su yawan tsarki na jiki yawan tsarkake wato imani daga anashin shirka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yuhibbu tawabin tawabin kaga siga mubalaga masu yawan tuba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sau 100 ko 70 ko sau 70 a wata ruwaya yake yin istighfari a cikin yini annabi fa sallallahu alaihi wasallam yace so 70 ko so 100 yake istighfari a yini amma na Allah sai rana ta fito ta fadi baka yi istighfari so 10 ba wataƙila ko so 1 ma to kaga wannan asara kenan gashi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya masa biyayya amma ko yana istighfari so 70 ko so 100 cewa tawabin ana nufin yawan nana ta tuba ɗin wannan yake gwada cewa ko da bawa ya yi laifi sai ya tuba sai kuma ya sake koma wannan laifin sai ya tuba ya sake koma ya tuba duk lokacin da ya tuban Allah tabaraka wa ta'ala zai karba ba kamar yadda mutane suke faɗa bane cewa ginsa irin yadda dan adam yake ginsa ba haka bane a ce ayin kai sau uku khalas an gama kuma an rufe ma ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana karɓar tuba matuƙar dai ba rana ce ta fito daga inda take faɗuwa ba. Duk da aka wayi gari, yanzu yau ɗinnan magarana ta fito daga yamma, to ko ka tuba za ka ba. Amma in dai ta fito daga gabar, ka tuba akan abin da kake Allahu tabaraka wa ta'ala zai yafe ma. Wannan ita ce rahama ta Allahu tabaraka wa ta'ala gare mu. Kayi ka tuba, kayi ka tuba, amma kuma ba dabara ba ce kun ba daidai ba ne ka ɗauka cewa tun Allah ta'ala mai gafara ne bari in ci gaba da yi ina yi ina tuba ina yi ina tuba ba ka sani ba ka yi kafin ka tuba kuma ya karɓi rayuwarka to kaga halaka kenan Allah ka kare mu na'am
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين طيب Allah tabaraka wa ta'ala yace nisa'ukum harthul lakum matayanku gonakinku ne fatu harthakum anna shi'tum ku zo wa ainihin gonakinku ta inda kuke so inda aka umarce ku din wa qaddimu li anfusikum ku gabatar domin kawunanku ku gabatar da addu'o'i wattaqullaha ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa'lamu ku sani annakum mulaquhu cewar ku din fa za ku haɗu da shi Allah tabaraka wa ta'ala lalle sai kun haɗu da Allah ku san wannan wa bashiril mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce albishir ga wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce harfun lakum nisa'ukum harfun lakum mata yanku gonakin ku ne gona inda ake zuwa a shuka amfanin gona kenan a yi shuka domin me a samu amfanin gona Allah tabaraka wa ta'ala ya siffata mata da cewa kamar gonaki ne kamar yadda kake samu amfanin gona to daga mata ake samu mai ƴaƴa kamar sai wani ya aure sai ce shi baya son haihuwa to haka ne karka je kai gona kenan tunda kai baka son ka shuka shinkafa amma baka so ka yanka to me amfanin shuka sai ka hakura Allah tabaraka wa ta'ala yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha yace wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah tabaraka wa ta'ala shine mai mulkin sammai da ƙasa duka nasa ne saboda ka duk duke da kake gani din nan an kana tsoron karkai talauci ne Allah ke bada ita yace nasa ne wanda ya ga dama sai ya ba shi ‘ya'ya mata zalla malamai suka ce tunda Allah ya ce wannan ya ba da mata to mata sun fi falala an aka baka mata an fi maka kyauta daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi ne Allah ya fi son sa fiye da kowa kamar ‘ya'yansa mata ne ya wanda ya ga dama kuma ya ba shi maza wanda ya ga dama kuma ya gauraya masa maza da mata wanda ya ga dama kuma ya sa bar shi da wato baya haihuwa to Allah tabaraka wa ta'ala ce mata yan kuɗin gonakin ku ne to waɗannan gonaki naku fatu harthakum annashitum ku zo musu ta inda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba ku umarni inda kuka so ta inda kuke so mana ta inda aka muku izini wa qaddimu li anfusikum ku gabatar ga kawunan malamai suka ce ku gabatar ga kawunan ku ana nufin ku yi bismillah ko ku karanta addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ku ce Allahumma bismillah Allahumma jannibna shaytan wajannibi shaytan ma razaqtana manzo Allah yake cewa idan Allah ya kaddara samun yaro to Allah tabaraka Allah tabaraka wa ta'ala zai kare shi shaytan ba zai cutar da shi ba maradatu shayatin ba za su sami galaba a kansa ba na ba ta gani annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa idan mutum ya mutu dukkanin ayyukansa ba sun tsaya cak sun kabe sai dai abubuwa guda uku in ya ba in ya yi sadaka mai gudana ko ilimin da ake amfana da shi ko ɗa na gari da yake masa addu'a wannan shine ko abin da mutum zai amfana to kai baka da ɗaɗin baka da baka wata sadaka jariya ba tunda dama ba ma iya yi aiki sosai ba sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala datar da shi kowa ne yake kokarin yanzu bari in je in tara kuɗi in je in tona rijiya a ƙauye kaza ko a gari kaza ko unguwa kaza yanzu rijiyar nan ba tafi dubu ɗari ba ai zan iya tara ta ko bari in je in tona ba wanda ya sani iyalai na ba san na yi ta ba tsakanina da wanda ya yi ni ko na mutu na san ana rubuta min lada kaga wannan dabara ce babba wani gurin ka je dubu saba'in fa za ka maka rijiya wani gurin ka je ka haɗa ka ajiye ba su san ka ba ka san su baka bukatar ma su riƙa tuntuɓar ka kawai ka yi innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura kawai dan Allah nayi bana bukatar sai kun yi communicating da ni misali makaranta kaza ta karatun alqur'ani ko ta karantar da ilimin addinin musulunci ana bukatuwa zuwa ga kaza ka je ka sa wani adadi na kuɗi ka ce ga kaza a yi ko ku ware min guri kaza zan yi course kaza ana gini ko zan gina aji guda ko zan gina block kaza ko zan rufe ko zan sayi shimfiɗi ko zan yi kaza akwai abin da za ka iya bakin gwargwaro ka je ka sa to duba abin da kai kake fa masallaci ma in an ce fi sabilillahi za a gyara sola ba ruwanka in an ce fi sabilillahi ai suwana ne yan kasuwa ko suwana ne ma'aikatan federal ko su suke bangaren lafiya albashin su yafi kauri saboda ka da su aiki in an ce a kawo fi sabilillahi sai ka ji mutum yana hangen suwani a saboda albashin su ne mai kyau a ce a girgiye yayi sau da aka kudinsu yana da kyau amma mu muna abin nan none namun da za su yi mana kaza kaza misali to ka sa in ka mutu zai ci gaba da gudana maza na ce idan ka mutu ba abin da za ka yi ka samu lada fa ya tsaya cak aikin kaɗin ba kai saka yi nafila raka abi ba kana cikin ƙazari balantana ka samu amma da kai aka ansasa kaza kana nan mutukar ana gudanar da sallah a wannan masallaci kana da lada mutukar ana gudanar da karatu a wannan makaranta kana da lada matuƙar bishiyan nan da aka dasa ko ka dasa kana da lada ina ba ta gani matuƙar wannan rijiyar da ka haƙa ko aka haɗu da kai aka haƙa ko wannan bohol ɗin kana fa da lada amma duka mutane ba sa wannan tunanin manzo Allah yake cewa idan mutum ya dasa bishiya ko ya shuka bishiya duk wanda ya zo ya sha wannan inuwar za a rubuta wanda yake da hannu cikin wannan lada duk tsuntsun da ya hau ya ci wannan itaciyar ko dabbar da ta ci wannan ganyen ko ɗan itace da tsuntsu ya ci duka za a rubuta maka lada ragon nan wani irin alkhairi ne yana da yawa amma yawanci ba mu damu da dasa bishiyar ba ba haka rijiya ba ba masallaci ba ba makaranta ba ba gyaran hanya ba duk sai kaga to kai me tunaninka ne ma gaba ɗaya tunaninka shine idan ka mutu baka da komai komai ya cak kuma babu ɗan da zai rika maka addu'a din kuma baka bar wani ilimi wanda ka karantar da mutane ko baka nan suna amfana ba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa baiwa da waɗannan duka guda uku din Allah tabaraka wa ta'ala ya nufa shi ta alkhairi mai yawan gaske ya zanto kai wani abu da dukiyarka na sadaka jariya kuma ga ƴaƴan kai kokarin musu tarbiyya Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da kai suna kan tsari mai kyau wanda ko ka mutu za su rika maka addu'a kuma ga ilimin ma ka karantar bakin gwargwado ko kana kabari ana amfana da shi yanzu ka duba su imam malik su imam shafi Allah ya musu rahama tun fi lokacin su fa duk ba a isa a yi minti goma kai minti ɗaya zai wahala a ce a duniya kakaf ba amfana da wani ilimin imam malik ko imam shafi ko ɗaya daga cikinsu ba ko da yaushe aka ce ayi a malikiya kaza imam malik ya ce kaza haka duk ilimin da suka karanta ne ko a littafin imamu shafi ya ce kaza imamu ahmad ya ce kaza Allah tabaraka wa ta'ala kada tarnam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan sune kawai abin da za su yi ragowa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani cewa annakum mulaquhu ku din fa za ku haɗu da Allah ku fasan cewa za ku haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa bashirin mu'minin albishir ga masu imani duka wanda suka yarda da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to albishir gare su domin waɗannan mutanen aljanna ne Allah tabaraka wa ta'ala ka samu a ciki na'am
ولا تجعلوا الله عقبة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
حياك الله الله تبارك وتعالى يشي ولا تجع ولا تجعلوا الله أرضة لأيمانكم kada ku sanya Allah tabaraka wa ta'ala ya zamto urda ya zamto shine ginshiki ga ainihin rantsaran tsanku cewa ku riga ku rantsa da Allah ba za ku yi wani aikin alkhairi ba an tabarru ya zamto ba za ku yi wani aiki na biyayya ba wa tattaku ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba wa tuslihu bainan nas ba za ku yi sulhu tsakankanin mutane ba saboda ku riga ku rantsa wallahu sami'un alim Allah tabaraka wa ta'ala mai ji ne ga abin da kuka yi rantsuwa din alim masani ne dangane da abin da kuka ƙi din la yu'akhidhukum Allahu bil lagawi Allah tabaaraka wa ta'ala ce ba zai kama ku da lagawu ba fi aymanikum a cikin rantsan ku walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum sai dai Allah tabaaraka wa ta'ala wato zai kama ku abda abinda zakatan ku suka tabbatar daga shi ka san ba gaskiya bane ka rantsi to Allah zai kama ka da wannan wallahu ghafurun halim Allah tabaaraka wa ta'ala mai gafara ne halim kuma mai haƙurin jirkintawa bawa ne har zai same shi malamai suka ce wannan aya ta sauka ne cikin sha'anin abdullahi bin rawah da ɗan uwansa bashir bin nu'man al-ansari ya rantse da cewa idan bashir bin nu'man al-ansari shi abdullahi ya rantse idan bashir wani abu ya same shi tsakaninsa da wani ya samu wata matsala ba zai ƙara shiga ba saboda ya ata masa ya ce duk abin da ya shafi bashir ba ruwansa da shi sai Allah ta baraka wa ta'ala saukar da wannan wala ta wato da aka je aka same shi aka ce da shi ya abdullah ga kaza kaza ya faru da dan uwanka ka shiga ciki mu ne ce ana riga na rantsi kamar yadda mutane suke ne ce ba na riga na rantsi da zan yi amma na riga na rantsi sai Allah tabaraka wataala ya ce wala taj'alu Allah urdatan li amalikum kada ku sanya Allah ya zamto urda na ka ce urda shine karfi kamar asawa ta gwafa wata ke mai ko an turo za ta tare to kar ku sanya Allah tabaraka wataala ya zamto shine wato karfi ga rantsaran ku in an yi magana ku ce ai ku riga ku rantsi da Allah kar ku sanya kar ku sanya Allah tabaraka wataala ya zamto urda li amalikum wasu kuma suke cewa a'a ta sauka cikin sha'anin Abubakar ne Siddiq ne wato ga sayyidina bakar ta saka wannan aya lokacin da ya rantse cewa dan uwansa mistah ba zai ciyar da mistah ba mistah a gidansa yake karɓa abin shi a gidansa yana bakar duk abin da ya shafi mistah shi sayyidina bakar shi yake ɗaukar nauyin mistah saboda kamar kani ne a gurinsa iyayensu ɗaya ne saboda a gurinsa yake to lokacin da aka yi wa nana aisha yar gidan sayyidina bakar ɗin kenan ko aka mata ƙazafi sai mista shi ma shiga ciki sai na ya samu labarin cewa mista wannan dan uwansa wanda shi yake kula da al'amuransa yana fa cikin masu yada wannan jita-jita dangane da nana Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na bakar kaga ba zai ji dadi ba sai ya ce to ba zai ƙara biyawa masta abinci ba ba zai ƙara ɗaukar abinci gidan shi ba duk abin da ya shafe shi kun ba ruwansa da shi aka samu sai na bakar kai hakuri ce na riga na rabe da Allah na gane rantsuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ce a a la taj'alu Allah urdatan li amalikum kada ku sanya Allah ya zamto shine madogaji wato madogara ga ainihin shirin tsaron tsanku ku ce ku riga ku rantse da shi abin ya riga ya karfi a riga an rantse yayi an tabarru wato ya zamto an tabarru ana nufin Allah tabarru ya zamto saboda ku rantse ba za ku yi biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ba za ku yi wani aiki na biyayya ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yubayyinu lakum an tabillu ana nufin Allah tabillu saboda ka an tabarru ana nufin Allah tabarru kada ku sanya Allah tabaraka wa ta'ala ya zamto ginshiki ga rantsuwar ku ya zamto tunda ku riga kun rantse ba za ku yi biyayya ba wa tattaku ku ce ku riga kun rantse ba za ku yi aiki na takawa ba wa tuslihu bainan nasi ku ce kuma za ku yi sulhu tsakanin mutane ba wallahu sami'un alim Allah tabaraka wa ta'ala sami'un wato mai ji ne kuma alimin masani ne idan mutum ya riga ya rantse akan wani abu sai kuma ya ga wannan abin ya fi alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man halafa bi yaminin fara'a ghayraha khairan minha falyukaffir an yaminihi wal yaf'al alladhi huwa khair idan mutum ya rantse dangane da wani abu yayi rantsuwa ba zai yi ba sai kuma ya ga cewar akasin abin da ya rantse din nan fa ya fi alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ya aikata wannan abin in so ya kafara yace wannan shine mafi alkhairi gare shi ko da ka rantsa ba za ka yi kaza ba to kai kaza din in ya so me in ya so kai kafara karka ce kada ka rantsa kawai shikenan kaji mutum yayi kaza kuma an gano kaza shine alkhairi mutane sun same shi makwabta da abokai da sauran dattawan unguwa ce ana riga na rantse ne sai da ku yi haƙuri ce kashi ya riga rantsi to tun da kana ka rantsi to Allah ya ce kar ku sanya yin haka din ya zamto madogara to da kan mutun ya ƙara ce muku ya riga rantsi kace to ya Allah ya ce la taj'al la taj'alu Allah urdatan li amanikum Allah ya faɗa cikin suratul baqara cewa kar ku sanya Allah ya zamto madogara ga ainihin shirin tsaron tsanku ya zama za ku yi bayyana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah ba zai baya kama ku da ainihin lagau. Lagau shi ne malamai suke cewa shi ne rantsuwa akan abin da harshe ya saba. Kasuwa za ka je da eh wallahi zan je kasuwa ne. Kaga wannan ba nufin ka me wani abu wanda kake nema ka kafa wani dalili a kai ba suka ce wannan Allah ba zai kama ka ba. Ka dawo ne wallahi mun dawo irin wannan Allah ba zai kama ka ba. wasu ka ce lagawul yamin shine abinda a masaniyar ka tabbas haka yake sai ka rantse kuma sai waye gari zanto aka san haka to shi mana ga cikin mai lagawul yamin a ce ga gidan yana da kofa biyu ya go ya shiga wani ya shiga eh yana ciki eh wallahi yana ciki a shi ya fita ta ɗaya kofar kai ba ku sani ba ka kai abin da ka sani kai rantsuwa a kai wasu ka ce wannan shine lagawul yamin na fata an gani saboda Allah tabaraka wataala ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagawi fi aymani fi aymanikum Allah bai ya kama ku da lagawu cikin rantsaran tsarku amma ba a so mutum ya wayanta rantsuwa zaka eh wallahi zamu je kaza wallahi ka sai ka ce dole eh zan je kaza kawai kala shi amma da yanayin sabo sai Allah tabaraka wataala ya bada uzuri rantsuwa din kashi uku ce akwai wacce take lagawul yamin irin wannan da makaranta ne la yu'akhidhukum Allahu bil lagawi fi amanikum wannan kan mun san me gashin mun ji Qur'ani ya faɗa Allah ba zai kama mutun da wannan laifin ba wacce ake kama mutun da ita kuma shine walakin yu'akhidhukum kashi nabi kenan bima kasabar qulub yana kama ku da abin da zuciyarku ta tabbatar haka ne ma'ana ya riga ya faru kenan wannan shine kashi na biyu kaza ya faru ka san ba haka bane kuma ka rantsi akan cewa haka ne ko ka san haka ne sai ka rantsa akan cewar ba haka bane to wannan nau'i na biyu kenan wannan kan in mutum ya rantsa sai mutum yayi kafara na uku kuma wato afwan abin da bai faru ba nan gaba nabi nan ki son faɗa bai faru ba sai ka rantsa kaza za ka yi na fatan gane ka rantsa akan cewar kaza za ka yi wallahi sai sai nayi kaza ka rantsa kuma daga zuciyarka kake sa haka ke nufi da gaske to wannan in baka yi ba sai me sai kai kafara wacce ta farko dai lagau ba magana kafara wannan kuma ka rantse akan abu ne wanda zaka gabatar gaba sai ka ki to wannan sai kai kafara na fata an gane sai nau'i na uku kuma shine abin ya riga ya wuce ya riga ya faru sai ka rantse akan akasin abin da ya faru to wannan laifin ka ya wuce kafara kuma na fata an gane malamai suna ce masa yaminun gamus ko aimanul fajira wasu na ce mata aimanul kadhiba wato rantsuwa mummuna wacce ke ta ƙarya shine abin ya riga ya faru fa a gane bambancin tsakanin wacce ake wa kafara shine ka rantse akan wani abu wanda nan gaba ne faruwar su zai yi ko kai za ka yi ko wani zai yi sai abin hakan ba ta yi wato wannan sai ka yi kafara amma wannan tabbas haka ya faru kai ka ɗauki wannan wallahi tallahi ba ni bane kuma kai ka ɗauka ka ga riga ya faru ba ba wai nan gaba bane kaga in ka rantsi akan cewa zaka dauka sai ka dauka wannan shine me da mai faruwa akwai kafara amma wannan ka rantsi cewar ba kai bane alhali kai ne wannan laifin ka ya wuce kafara akwai wasu laifuka saboda girman su ma Allah tabaraka wa ta'ala bai faɗi haddin su ba kamar yadda yake malamai suke cewa ayyukan da ka ji ba a faɗi ladan su ba to girman su ya kai ne yanzu shirka ai saboda girmanta akwai haddi a ce dole shirka a masa bulala kaza ko a jefe shi babu ma gaba ɗaya saboda ita condemn ne saboda idan laifi yayi laifi to wannan rantsuwa akan abin da ya riga ya faru tana daga cikin wannan manyan manyan laifuka sai ya zama ma ko kafara ma babu na fata an gane kamar ma dugo na mata musulunci bai ce ga haddin ba ko malamai ne suka yi kiyasan cewar a musu hukunci irin na yan luwaɗi shine a kashe su duka su su biyu amma saboda laifin kaga na maza shi akwai haddi ko shine kisa su kuma na mata babu ma haddi saboda abinda ake ganin wacce fitina za ta saka har mace mata zo ta ce za ta nemi wata mace baya da haka wato akwai abubuwa na lada waɗanda suke kuma ba faɗi ladansu ba misali kamar azumi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa shine me azumi na wani ni zan saka da shi ya faɗi ga ladan azumi ba kawai dai wani hadisin manzo Allah ce in kai azumi daya Allah zai nisantar da fuskarka daga wuta shekara saba'in amma ba faɗa ainihin ladan ba saboda yawan ladan da ke cikin azumi Allah ce nawa ne in an tashi alƙiyama kowa sai ya ga me zan saka masa da shi shi sa malamai suke cewa to la'alla limanci ma yana ciki domin wasu na ganin cewar ladanci ya fi limanci falala wasu na ganin cewa a'a shi ma zai shiga cikin waɗancan tunda ba hadisi da manzala ce ga ladan liman amma ladan ga ladansa yasa suke ganin cewar to da ka zama liman gwanna ka zama mu'addin gwanna ka zama mai kiran sallah saboda shi gashi a fili karara ladan mai kiran sallah duk abin da ya ji sautinsa ko dabba ko tsuntsu ko mutum ko ranar kiyama zai masa saida kuma su suka fi kowa tsawon wuya kafin a tashi alƙiya kafin a yi hisabi za ga sifofin su daban ne kawai to da wannan malamai kowa suke cewa lalle wannan abin fa yafi maganar limancin nan wasu kuma suke ganin cewa a'a shi ma daga cikin abin da yake an rufe sakamakonsa saboda gwafinsa ne wallahu a'lam la ya'khudhukum Allahu bil lagwi fi amanikum Allahu tabaaraka wa ta'ala baya kama ku da ainihin okay lokacin ya gode da ko saboda haka dai lokaci ya kure da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan mutum zai rantsa rantsa da Allah kada ka rantsa da wani Allah domin shirka ce karamar shirka ce rantsuwa da wani Allah sai dai mutum in ya rantse da alkur'ani ba laifi ba ne amma rantsuwa da Allah ɗin kai tsaye ya fi cancanta amma rantsuwa da ƙur'ani rantsuwa ce da maganar Allah ta baraka wa ta'ala saboda ka babu laifi na ce na rantse da ƙur'ani babu laifi amma da mutum ya ce na rantse da Allah to shi yafi kuma ana rantsuwa da sunan Allah ana rantsuwa da sifofin Allah ta baraka wa ta'ala muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka karanta daidai muka fassara daidai ya sami tarayya a cikin lada wanda kuma na yi kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mu ya Allah ka samu cika da imani Allah ka mana albarka kai wa zuriyar albarka ya ubangiji wannan gari ka ƙara masa albarka da zaman lafiya ya ubangiji wannan ƙasa ka ƙara masa albarka da zaman lafiya Allah ka ji kan iyayenmu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya da kuriya gare ka ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم